بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله السنة للعلامة الحافظ عالم أهل المشرق وإمام أهل الحديث بخراسان أبو عبد الله ابن يحيى أبو عبد الله محمد بن يحيى ابن عبد الله الذهلي النيسابوري رحمه الله محمد بن يحيى الذهلي يا رسول الله مزا الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ربي da hamsin da takwas rahimahullah wa jazakallahu khaira wannan kuma shi ne darasin mu na nawa kenan darasi na takwas na darasi na takwas daga cibiyar ta darul qira'ati a salafiya katsina najeriya za mu tashi inda yake cewa wa annan jannata wan nara makhluqatan kuma lallai aljanna da wuta makhluqatan abin halitta ne wato Allah kuma ya halicce su yanzu haka da ake magana wato Allah ya halicci aljanna da kuma wuta kuma bai halicce su ba dan su ƙare wa annal jannata wan nara makhluqatan malam yace aljanna da wuta ababen halitta ne kada qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama so kamun mu karanta hadisan da malam ya kawo hujja da su mun karanta an ba kuma ta ba a cikin ijma'u salaf fil i'tiqad kama hakawa al-imam harbun isma'il al-kirmani rahimahullah wannan mas'ala inda yake cewa waƙar khuliqatil jannatu wa ma fiha haƙiƙa an halicci aljanna wa ma fiha da abin da ke cikin ta wa khuliqatin naru wa ma fiha haka an halicci wuta ita ma da abin da ke cikin ta khalaqahumallahu azza wa jalla Allah ne ya halicce su da haka makhluqatani ne aljanna da wuta thumma khalaqal khalqa lahuma sannan sai ya halitta masa ya halitta masu halittu akwai 'yan wuta akwai 'yan aljanna wuta da aljanna la yafna yani ba sa ƙarewa wa la yafna ma fihi ma da haka ce khalidi na fiha da haka abin da ke ciki ma baya ƙarewa to sai malai kawo cewa fa in ihtajja mubtadi'un idan aka samu wani dan bid'a ya zo au zindi ko wani zindiki munafikin Allah bi qaulillahi tabaraka wa ta'ala da zancen Allah kullu shay'in halikun illa wajha komai zai ƙare zai halaka illa waja yake to ainihin an ce kullu ga kullu nan a kuma da kira ce ta biyu bayan kullu ai ce aka yi kullu shay'in kenan za a nemi wuta haka su ma wanda ke cikin ta dukansu a rasa wa bi nahwi hadha da dai irin wannan min mutashabihil qur'an daga cikin mutashabihat na qur'ani fa qul to amsar da zaka ba irin wannan ka ce mishi kullu shay'in mimma kataballahu alaihi fana dukkanin abin da Allah ya kaddara ya rubuta zai ƙare wal halaka ya halaka to halikun to zai halaka wannan ita ce amsa wal jannatu wan nar ta kuma aljanna da wuta khuliqata lil baqa lil fana su kuma an halicce su ne dan su wanzu ba dan su ƙare ba wala lil halaki ba dan su halaka ba a ce babu su wahuma kuma yanzu ai aljanna da wuta min al-akhira la min ad-dunya ai a lahira ne ba a duniya ba sai kuma aka ce ba kullu shay'in halikun illa wajha a duniya so wannan ita ce amsar da amsar wannan shubha to sai malam Muhammad bin Yahya az-Zuhli ya fara anan ya saki jiki sosai ya kawo adilla akan wannan yace kad qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wallazi nafsi biyadihi na rantse da wanda raina yake a hannunsa laqad uribat alayya jannatu an bijiro man da aljanna wan naru da kuma wuta fi urdi hadha alha'id kuma kace ga wannan bangon aljidar alladhi istaqbalahu wa ana usalli nan wawul halci alhali ina sallah falam ara kal yawmi fil khairi wash sharri ban gani ba irin wannan rana na alheri da kuma sharri alheri da ke cikin duniya da kuma sharri da ke cikin wuta da ke cikin aljanna da kuma sharri da ke cikin wuta to bai ga irin na wannan rana ba su wannan hadisi ne muttafaqun alaihi Imam Bukhari ya fidda shi da Muslim daga hadisi na Anas wa qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama haka manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ya ce da haltul jannata ga na shiga aljanna bai ce ya shiga wuta ba aljanna dai ce ya shiga da haltul janna fa idza fiha janabizul lu'lu'i to sai ga cikin ta ya ga janabizu al-lu'lu' janabiz jami'in na jumbura jumbura fu'lula ta ce kamar alƙubba ta hasumiya ta gold ta zinari wa idza turabu hal misku turbayar ta ƙasarta miski ce ko ina sai kamshi kenan shi ma wannan muttafaqun ne a alaihi bukhari da muslim kenan hadithin anas radiyallahu an kun ga anan kenan tunda har ya shiga kuma ya ga waɗannan abubuwa kenan akwai aljanna wa qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama haka dai manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya ce baina ma ana fil janna kun ganin ina ma aljanna ne kenan yana ma aljanna baina ma ana fil jannati fara'aitu fiha qasran sai naga wani bini fa qultu nace liman hadha al qasr sai liman hadha al qasr wai wane ne ke da wannan bini fa kila aka ce li umar an aka ce na umar ne nan ya takaita ko ga hadisin متفق عليه امام البخاري يفرد شي ده مسلم حديث جابر بن عبد الله كنان رضي الله عنهما وقال ما بينما انا في الجنه انا في الجنه وتعالى خبر ina aljanna ma gaba daya fara'aitu fiha qasran har ga abin da ya gani har ya tambaya har aka ba da amsa wa qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ra'aitu nara kun ga cewa ra'aitu anan ya ci bada haltu ya ce ra'aitun nar na ga wuta da haka falam arakal yawmi fil khairi wa sharri ya ce ra'aitun nar fa idza fiha sai ga a cikin ta sai ga akhu bani da'da sai ga wannan a wannan shi ma imamu an-nasa'i ya fidda shi a cikin al-mujtaba imamu ahmad da ibnu khuzaima da ibnu hibban daga hadisin abdullahi ibn amr shekul albani ya inganta shi a cikin sahihul jami wanga shi mana ba da labari ya ya ga wuta kuma ga wani a ciki wa qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ra'aytun nara na ga wuta fa idza fiha sahibatul hirra na ga wuta sai ga a cikin ta sai ga ma'abociyan magi sahibatul hirra wanga nan wannan zai ƙara nuna mana cewar wato musulma ce kenan domin idan da misali ba musulma ba ce ba buƙatar ma a ce an ganta a wuta fa idza fiha sahibatu al-hirra imam muslim ya fidda hadithin daga hadithi na jabir dan abdullahi kenan radiyallahu anhu wa qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama har yau dai wa qalatil jannatu aljanna ta ce ya rabbi ya ubangiji mali la yadkhuluni illa du'afa'un nas o me yasa ba mai shiga ta ni aljanna sai masu rauni na mutane ga masakin da miskinan su talakawan su yanzu talakawan ma ba sa ma aikin na ba sa dagewa ma ga aikin na ibada da kullum mutum ya ta babu jagaba ya karɓa ƙasa waya mutu waye rai mutum ya kwanta ya share dare kila asuma ba zai samu yin ta ba kullum sai gardama sai labarin babu sai an zalunce ku sai zagin shugabanni sai kaza sai kaza sai kaza talakawan ba ba irin nawa bane yanzu to haka wato mai kuɗi aka sani dukiyar ta shagaltar da shi wani ga cewar da za a je masallaci a kidnapping din shi ko kuma za a iya fita kaza ko kuma kaza da sauransu ko kuma shaɗin ya zo ya fi ƙarfinsa to amma yanzu kai ga babu kuma ka ki tsayawa ka ba Allah ka tsaya ka ringa neman gafarar zunubanka kana tilawa Qur'ani kana koyon addini kana kiyaye sallah kana kaza kana kaza ka kiya ta ce me yasa ba wanda ke shiga ta sai ba sarauni na mutane da wanda suke talakawan su miskinan su qala yace wa qalatin nar ita ma wuta ta ce uthirtu bil jabbari ana alfahari an fifita da tsagiru da suke azzalamai wal mutakabbiri masu girman kai masu jijji da kawunansu to duk da waɗannan aka fifita ni ni wannan su ne abinci na faƙala jalla sana'u sai Allah ya ce an tuma to ku biyun nan da aljanna da wuta khalqun min khalqi halitta ne daga cikin halittuna kuma kenan makhluqata ne su biyun aljannatu wan nar annal jannata wan nara makhluqata ne su biyun duka khalqun ne min khalqillah ko antuma khalqun min khalqi kuma wannan muttafaqun alaihi ne Imam Bukhari da Muslim dan sun da shi daga hadisi na Abu Huraira to sai malam Az-Zuhli ya ce faman za'ama annahuma ghairu makhluqatayn duk wanda ya riya cewa su biyun ba abin halitta bane yace ba makhluqai bane au au in kana ta makhluq au in kana ta makhluqatayn ko kuma idan su biyun abin halitta ne to fa innahuma yafnayani za a neme su a rasa su yi fana'i kama yafna sa'irul halki kamar yadda za a samu sauran halittu a rasa to wannan faƙad karaba wannan yayi ƙarya wannan ƙarya yayi faƙad karaba man za'ama hadha wanda ya riya wannan ƙarya yayi wa ankara milla sannan kuma yayi inkar ma addinin gaba da tafarki wanda yake na daidai wannan shine tabbata shine kuma abin da yake daidai shine sirat mustaqim so wannan kenan kuma ana ya kamata mu tsaya saboda mun samu gaba sai mu tashi annallaha yura fil akhira bil absar yarahu ahlul jannati wa amma man siwahu min bani adama fala wal hujja fi dhalika ahadith ma'thura ar rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qila lahu ya rasulullah هل نرى ربنا يوم القيامة يتي الحديثة دكس الحديثة لما كان دش دش دش دش نقطة نقطة يتي الحديثة أي اقرأ الحديثة قرنت حديث زوا كشي يا تكيتا مكشي وفيما يروى عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم cikin abin da ake rawaitowa daga sashi daga sahabban manzon Allah zai baka dalili wa man ba'da hum fi qawlihi ta'ala wujuhu yawma idhin nadira ila rabbiha nazira alqiyama kenan ko qala an-nazaru ila wajhi Allah al-karim azza wa jalla wa fi ma ruwiya an rasulillah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu Allah yawma al-qiyamati laysa baynahu wa baynahu turjuman وإنما أنا بذلك أهل التوحيد وإن كان فيهم من استوجب العقوبة لأن مصيرهم بعد العقوبة الجنة والله جل ثناؤه عفو كريم يعفو عمن يشاء ويؤذب من يشاء تونشني إيران كراتين دمالي game da abin da ya shafi ru'yatullah matsala ta ganin Allah ta daga cikin masa'il da ake tattauna su a abin da ya shafi aƙida shine tabbatar da ganin Allah hadisai da suka zo a wannan matsala sun kai hadisai mutawatirai za mu zo mu ji anan malam ya fara mana karatu akan wujuhu yawma idin nadira su kusa ku suna haske an nadira to wannan aya تثبت رؤية المؤمنين لله عز وجل يوم القيامة في الجنة tana tabbatar da cewa muminai za su ga Allah a tashin kiyama amma mu'tazila sun kora wannan gini akan nafihim aljiha anillahi suka ce li'annal mar'iyya yajibu an yakuna fi jihatin min ar-ra'i suka ce wa ma damatil jihatu mustahila to hiya shartun fi ru'ya fa ru'ya kadhalika mustahila wannan shine abin da suka faɗa sannan kuma suke hujja da la tudrikuhul absar da kuma irin su lan tarani suka ce ai lan tufid ta'bid tana kura har abada lan fawfaw kenan a nan ko a can walakin manzo ila jabal fa in istaqarra makanahu wa sawfa da sauransu dai haka su ma a sha'ira duka wasu ma da suka zo wujuhun yau mai izin nazira gan nazara in ta ta'addi da ila to shine gani wanda yake na ido suka ce to ai da aka ce da nazira bi ma'ana muntazira muntazira suka ce nan ila bi ma'ana an ni'ima takadirin sai a ce thawaba rabbiha muntazira wannan ta'awil wanda yake abin dariya eh wannan abin dariya ma ne kamar da harasa ke faɗa fa huwa ta'wilun mudhik magana kuma talantarani shine la yastadi a ru'yati kenan fi duniya wannan a duniya ne saboda raunin raunin dan adam to ga ganin Allah to wannan ba abu ne mai yiwuwa ba misali a ce da a ce su ake a kure ta gaba ɗaya ya ce inni la'ura ko kuma la ya juzu ru'yati ko lastu bi mar'i wa kawo wasu asalin makamantan wannan to yanzu ma gama cewar lantarani tana gwada ta'abid wannan aluga ma wannan ba ma zai yi ba mardud ma ne wannan eh wannan kadhibun ne ma wannan galoga tun daga nan walayya tamannahu abadan hikayatun al kuffar ko walayya tamannahu abadan sai kuma ce mi wana da ya maliku li yaqdi alaina rabbuk fa akhbarki na an adami tamannihim lil maut sai kawo kuma mai lan sai kuma ba labari akan tamannin nasu wasu na wuta to wannan kenan za mu tsaya nan za mu so mu shiga mas'alar kai tsaye sai mun zo a darasi na gaba سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله